الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda yake gudana karatu na ranar sulu a nan masjidi sabilu guda gawan katare da magana inda muke gabatar da littafi na muwaɗa na imam malik ɗan anis rahmatullahi alaihi da fatan allah mana muwafaka a sabon da zama karanta a wancan safin mun kare na muna cikin kitabul kitabul talaka ne ko nau'o'i na saki ne muke yi karkashin kitabul talak wancan satin ne abin da ya shafi hul'i ko hul'i mai hul'i ya ba ka maraja da kalmata hul'i muka ce an samu kalmar daga khala kwabewa huddawa tunda su hudda riga aure kenan su ta mata Allah subhanahu wataala ta kunna libasu lako kenan me a takaicen daga cewa mai kuli wani ba da gani me kuli a takaicen daga cewa ta alif din shi da Hausa me kuli da hukuncin shi wani mutum kai ne eh eh baka wannan ba ta mudi eh kawai mutum a samu rikici da mata da mata shigo da ce tana so miji ya sauƙaƙe mata amma da za ta fasanci kanta ko to wannan abin da ta ba shi ne kuli kenan ta ba shi wani abu na ta fasanci kanta amma dai mu yi bayani ba a kan a cutar da ita ba da zalimtar da ita in kama yana cutar da ita da zalimtar da ita yake yi ko da ya yi kul'in in an je shari'a kul'in ya yi sai a zartar da sakin a raba su amma dai sai abin da mata kayan da amma dai shi kuli ta ce gane kamar yadda muka yi na wannan sahabin wane ne kai su ko kai su bin sabit bin shammas da matar shi habiba ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ba na san shi zan maida mai abin da ya bani zan maida mai hadika shi gonar da bino ya bata zata maida mai ta maida mai aka raba auren kenan muka ce kudi shi ne mace da ce za ta maida ma sadakin ko abin da ya yi wannan ko ƙasa da wannan ko za ta baka wani abu ka sauƙaƙe mata ta ga dai zama da kai kata je ta sabawa Allah ba kwanta mata ba are don wannan kenan in ta baka wannan ka amsa ka yarda kenan wannan shine ake ci mai kul'i kenan daga ka amsa ka yarda saki ya tabbatu ba sai ka ce ma ka sake ta ko muka yi bayani shi kul'i saki ne wanne ba'in bai nuna ta shiga babu rasha'a ba a kome duk matai da miji tawa mijin ta kulli kenan babu kome tsakan kanunsu sai dai bai nuna su guda ce illa bi nikahin jari ya iya ba hatta tun kiya zaujen gaira ne ba sai ta yi wani aure ba shi ya iya maida ta amma dai maida ta da zai sai bi sai da sabon aure sai ya sake sadaki ya tsanka alwalai sun zamna a sake daura mai aure ba ya ce ba bayan hudu ya ce na mai da ta ba a wannan sai bi nikahin jadi to kuma muka ce a nan ne kuma in za a sake sabon auren koda tana cikin idda da ke idda shi ce ya an iya sabon auren to ko muka ce to sabon babi a cikin muwadda ya ce babun ma ja fi mai li'an ma ja fi li'an abin da ya zo a kan li'ani shi ko mai li'ani kalmata li'an korewa daga daga rahamar Allah ko tsinewa to kamar karanta ruwaye shi kuma li'ani ina ne ake li'ani inda ne zargi a zargi ba li'ani a zargi inda malaka in kada zargin ta ai ba zargi ko kaji labari ba li'ani ana inda ake li'ani guri biyu inda ka kama matai ka ganta gani turmuzi wa iyaz billahi miji ya ganta turmuzi tana zina kenan nan ne shi ya kama ta ya ganta tana zina da idansa ba jiya mai ba afi ba zarginta bai ke na labari shi ne ya zo ya ganta turmi da taɓarya misali to kaga a nan kan yaje kawo shaidu hudu ai an ƙari kenan a nan shi kuma in ya ce bai da shaida shi za a wa haddi kenan a nan ne ake la'ani inda ya kamata tana zina ba shaida shi kuma ita kuma ba ta yi rama ta ce ba ta yi ba kenan a nan ne ake la'ani ko kuma na biyu inda ta zo da ciki cikin da ya ce ba nashi ne ba ta zo da ciki ya ce wannan ɗan ba nashi ne ba nan ma sai a yi sai a yi li'ani yaya ne ake li'ani shi mijin da ya zo ya ce ya ganta turbi da taɓarya ko kuma ya ganta kal murwa da ke maka halako kenan shi mijin da ya ce ya ganta haka da da shi ake farawa zai yi rantsuwa su hudu a kowane rantsuwa malamai suka ce sai ya faɗa abu na shaida da Allah ko na rantse da Allah na ganta tana zina ya siffanta na ganta turmi da tabariya tana zina na ganta kamar tarmin kwalli kalmar lura da kalmar yi maka halako shi ne turmi da tabariya kenan sai ya siffanta ya rantse har so hudu sai a na biyar sai ce kushin Allah ya tabbata a kai shi inda har ƙariya yake mata to kaga shi ya yi wani ko to a nan shi ya huta kai shi kenan ita in ba ta huta kanta ba kenan sai an mata haddi kenan shi ne wai da rawa an hal azab sai a kaɗe mata ita ma azaba ta haddin kenan ita ma sai ta zo ta yi rantsuwa so hudu ta ce bai ganni ba ina zina ko kuma wannan dan nashi ne in na zine ne bai ganni bai na zina bai kama ni ba ko kuma wannan dan nashi ne ita ma ta yi rantsuwa har so hudu a na biyar ita ma ta ce kushin Allah ya hau kanta in har ƙarya take kenan shi ne siffin li'ani in aka yi wannan li'ani daga an ƙare shi to ya zama to ta harimu abadan sun haramta har abada ba aure tsakaninsu ba aure tsakaninsu daga ayin li'anin ba sai ya ce na suke ta ba kawai daga an yi li'ani ta wani taharima abadan ne ba aure tsakaninsu kuma shi a shari'a li'anin wannan ba a yi shi sai gaban alkali ba kawai ba rikicin ya kama ku kai da matar ku Allah kiyaye kullum kuna tsine ne ka ce da tsaye irin tsaye ba wannan sai gaban alkali ake li'ani kina na biyu kuma malamai suka ce ba a yin li'ani akan zargi zarginta ne kake ba kama ta ba kai ji ne kai kawai kace kai ta ai li'ani ba li'ani li'ani kawai ka kama ta ne turmi da taɓarya wa iyaz billahi tana jira ko kuma ta shigo ma da da wanda ke cewa ba danka ne ba kenan a wannan guri bi ne ake ake li'ani kuma siffar li'ani muka ce rantsuwa wa yake fare shi namijin zai rantsi sau nawa so hudu annabi ya ce kushin Allah ya tabbata a kan shi inda ƙarya yake mata ko muka ce a rantso guda hudun da zai yi duka kowace sai ya siffanta abu na shaida na rantse da Allah na ganta tana kazan nan kamar turmi da tabarya to kwana muka ce in ya ƙare ya yi ta biyar in sai a ce ki in ba ta yi ba a mata ne haddi yana so kowa da matashi in kuma ta ce kare kanta ta ita ma ta yi wannan rantsuwar sunuwa so hudu ta dora kanta kushin Allah da la'ana a nabiyar daga an kare wannan duk wanda suka yi la'adi an kare ta harim abadan sun haramta abada ba aure in kuma in kuma in kuma menene dan ya zai da shi dan da aka yi li'ani da shi kenan ɗan kuma ba daga nan ya wuta daga hannuwa ya daga hannu daga hannu ban ba an ce mai ba ɗan baban ne sai dai bi ɗan uwashi ne eh ita ta da gida nata ne gado ma bai yi na baban daga ainihin kai baka ce mai ba ɗan wani ne kenan sai zama to gado da mai duk uwashi ke ɗan uwashi ne ko malamai suka ce a zamani na yanzu li'ani ne kaɗai yake kore ɗa wannan na likita da ya ɗaya yake kome bai kore ɗa a malamai sai fata wannan kama yanzu ai muna iya zuwa a yi wannan ta sinadiyar ne ko a cin jinin kuɗa to a musulunci wannan bai kore ɗa a babu sham bai kore ɗa bai korewa ba mutum ɗa kawai abinda zai kore ma ɗa li'ani ne in kuka yi tsankanin ku yake kore ma ɗa shi kaɗai ne ke ji malamai suka ce kenan sai fara imamu na maliki ruwaya bi ta zo a kan li'ani wadda ta wakana zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na imam malik ya ka kisa nan guda amma duk kisoshin li'anin guda biyu duka sun zo a sahi haini sun zo a kan buhari da musulun da sun hudo shi nan shi imamu na maliki ya kawo labarin uwaimir bin haris ibn zaid al-ajalani ruwayan nan wanda abin ya wakana gare shi ga hadisi abdullahi bin abbas kuma abin ya wakana a kista guda akan hilal bin umayya hilal bin umayya kenan hadisi na hilal bin umayya da wannan duk sun zo a sahihaini amma dai na imam malik sai ka wanne ruwaye uwaimi wanda abin ya wakana kai shi kenan in mun karanta malamai suka ce aka yi a jam'u bainal hadisai ne a nan ruwaya kisa ta zo akan waimil a kuma can ruwaya abdullahi bin abbas akan hilal ne abin ya abu kenan in kai jam'u bainal hadisai ne malamai suka ce asalin kisa ta auku ne akan wannan hilal bin umayya sai bayan ta abu akan shi ne kuma sai ta sake abuwa abin akan waimil wannan kenan da aya ta sauko kuma hin umar waimil shi ma ya sake abin sake abuwa akan shi kenan zan mu gane dai kisan li'ani al'asar fil li'ani zamanin mazala ya abu akan sahabai guda nawa biyu da hilal bin umayya da kuma wa hilal da hilal bin umayya da uwaimir kenan wanda wanda zama karanta kisan shi uwaimir kin ne yadda aka yi mun karanta na uwaimir din sai mu ka kuma na hilal din sama sama karanta uwaimir din
قال حدثني يحيى عن مالك وقهي وقهي عبيد الله يتي يحيى ليس يبا محديثي عن مالك دغ امام مالك دان انس رحمه الله عليه عن ابن شهاب دغ امام الزهري ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أن سهل بن سعدي الساعدي da ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sahal dan sa'ad as-sa'idi ahbarahu shi ya bada labari anna wa labarin sahal sahal bin sa'ad as-sa'idi ahbarahu shi ya bashi labarin yace me me anna uwaymir anna uwaymir ajlani uwaymir ajlani ga sunan shi nan kenan ajlani nasaba ne ila kakan shi sai shi sunan shi uwaymir bin haris bin zaid al-ajlani kenan nasaba ce zuwa kakan shi kenan shine sahal bin sa'ad sa'idi ya ba da labari ya ce anna uwaimir ya ce umar uwaimir ɗan haris ɗan zaidul ajalani ya yi mi ja'a ila asim bin adiyi al'ansari ya zo gurin asim ɗan adiyi al'ansari wa zo gurin wa uwaimir ajalani ya zo gurin asim bin adiyi al'ansari ko wa yake ba mu labarin sahal bin sa'ad al-sa'idi ko to doki abin kama kana kallo kana kallo sai aka yi mi ke wazo gurin wani waimir ya zo gurin asim ko sai ya ta kasance faƙala lahu ya asim faƙala lahu sai ce mai wane nan faƙala lahu sai ce mai wane waimir ga waimir da sai ce ce ya asim ya kai asim أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أرأيت باني لاباري رجلا متن وجد مع امرأته رجلا يسامو wani mutum tare da matashi in jiwa eh ya ce ba ni labari ya asu mutum ne ya samu wani mutum tare da matashi to ayaqtulunahu ayaqtuluhu fataqtulunahu ya zai yi ka zo wa iyazu billahi ya isko matashi da wani mutum yace ayaqtuluhu zai kashe wannan namijin fataqtulunahu kuma ku kashe mutumin tunda an ya kashe ai haddi zame ko shi ne kenan kenan ka kama kwartan ko in kai me in ka kashe kai ba ai ba kan abin komi a shari'a ake yi ba a shari'a ake ɗauka a hannu ba kenan shi ne ce a ya kutu ka isko shi a ya kutulhu mutumanin da ya isko wani namiji gurin matar shi a ya kutulhu zai kashe wannan namijin fata kutulunahu ku kuma ku ku kashe ku kashe an kai fa ya faru ko kuma ya zai kenan wacewa wannan wai me yake gayawa asib to shi ma haka ta abku ta warkon kisa wata abku akan shi hilal shi ma hilal haka ya zo gurin sa'ad bin ubada sai ya cewa sa'ad bin ubada yanzu mutum ya isko mutum wajen matar shi ku an ce sai an ka shaidu guda hudu kan ya je ya samo shaidu guda hudun nan an kare kuma in ya kashe a kashe shi a mai haddi to ya zai a haka ne ko sai ce salli ya asim an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan abin ya girma kenan uwaimir sai ce ya asim tambayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan fatawai kamar shi asim nan shugaban kabilar sa ne kamar ai duk kabila da kai babban kamar abin in yi zafi an tabo ka kan ka je gurin hakimi da kanka kenan ka bi ta shugaban ka je wani kenan shi ne shiwa uwaimir ya gaya shugaban kabilar asim ya ji a tambayo mai annaba akan wannan mas'alai to fasa'ala asim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai asim ya tambaye manzan allah sallallahu alaihi wasallama an zalika akan wannan mas'alai fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almasa'ila wa'abaha sai annabi ya ƙi wannan tambaye wa'abaha ya aibanta ta ai matsala ce dai wadda ai la tasalu an shay'in ne ko kenan matsala ce bai kamata ba iya billahi kenan da shi asim yazo tambaya annabi wannan abin da aka aika shi tambaya kenan fakari hal rasul sai annabi yake tambaye wa abaha ya aibanta ta ma yaga tambaye bai kamata ba ai da farko har dai hatta kabura ala asim ma sami'a min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har dai abin ya girmama akan asim abin da ya tambaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da tambaye da aka turo shi wanda uwayen ya turo shi ya zuwa yi ta sai annabi ya ƙi tambayar nan annabi ya aibanta a tambaye hatta ka bura abin ya girmama dai akan asin yake cewa daman ma ba ni aka turo ba ne wannan tambaye kenan hatta ka bura abin ya girma akan asin to daga nan sai aka yi falamma
falamma falamma raja asim ila ahlihi to yanzu asim ai abu ya girma ko to falamma raja asim ila ahli lokacin da asim ya komo gida zuwa iyalansa ja'ahu uwaymir sai ga uwaymir da ya bashi sako gurin annabi ya isko shi gida fa qala ya asim ai shi bai sa abin da ya kana ko ya isko shi a response shi amsa shi ko da ya isko shi gida fa qala sai ya ce ya asim ya kai asim ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مي النبي ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace maka a wannan tabbe da nace kaman فقال عاصم لأويمر sai Asim yace wa Uwaymir lam ta'tini bi khairin ai wannan tambayar taka ba ta kawo mana alkhairi ba kawo ba alkhairi saboda ai ta muce annabi ya yaki tambaye kuma ya aibanta ta shine yace wannan tambayar taka ba ta kawo mini ba alkhairi me yasa qad kariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam almas'ala almas'ala allati sa'altuhu anha hakika kariha rasul annabi yaki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yaki mas'alata wannan tambaye allati sa'altuhu anha wannan wanda na tambaye shi akan ta kenan abinda ka aika ni na tambaya annabi ko yaki wannan tambaye
faqala an-nasu faƙala uwaimir sai uwaimir a jalani ya ce da ya ji wannan amsa gurin asin والله لا أنتهي والله لا, لا أنتهي لا أنتهي حتى أسأله عنها wallahi la an tahi wallahi ba zan tsaya ba hatta as'aluhu ana har sai na je da kaina na tambayi manzon Allah tunda ai ba ka mai amsa ba to shi kuma ya san aika aika ne ce ba ya tsaya ba sai ya je da kanshi ya tambayi manzon Allah shi wa to ya aka yi فقام فقام ويمر Mm-mm. fa aqbala uwaymir to
فقام je kafa فقام ويمر sai uwaymir ya tsayu ya tashi kenan حتى أتى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم haddai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama mun Wasallam gane nas.
mun gane ko kenan amsa ba ta zo mai daidai ba an aibata magana sai ce shi ko sai ya zo da kanshi ya tambayi annabi to shine fa kama sai me sai ya tashi da ya tashi ya me har sai da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo وسط الناس ya zo فقال fa- ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wasan nas annabi yana tsakan mutane kenan waye zo annabi ya tsakan mutane yawa uwaimir sai ya zo gurin annabi annabi yana sallallahu alaihi wasallama yana tsakan mutane sai ya ce فقال يا رسول الله sai uwaimir ya ce ya manzan Allah أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ba ni labari shin wani mutum ya samu wani mutum tare da matar shi
أيقتله فتقتلونه zai kashe wannan namijin kuma ku kashe shi أم كيف يفعل ko kuma yaya zai aikata
فقال kenan kaga ai anan me yake ni zai kashe ko kashe shi kenan in ya kashe aiki haddi za ya kashe mutane to sai aka ya faqala
فقال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa uwaymir قد أنزل فيك وفي صاحبتك haƙiƙa Allah ya sauko a kanka kuma da akan sahibatika matakka aya فاذهب فأت بها je ka ka zo da ita kenan Allah ya sauko aya a kanka da akan matakka je ka ka zo da ita
قال س... قال س... قال سحل sai Sahal- sa'ad bin sahal yace فتلا فتلاعنا sai suka yi li'ani su biyu
وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da suka yi li'anin wa anani ma'an nasu ina tare da mutanen inda rasul a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama فلما فرغ من تلاعنه تلاعنهما lokacin da suka kare li'aninsu su biyun nan matar uwaimir da mijinta ko to قال أويمر sai uwaimir ya ce bayan an yi rantsuwa biyar an cika an yi rantsuwa hudu an cika ta biyar shi ya yi ita ta yi kenan shi ne nan falon ma fara gasin kare ko to sai uwaimir ya ce كذبت عليها يا رسول الله in إن amsa ba أمسكتها daga nan da aka kare wannan ma sai ce ai in har na rike wannan matar ban rabu da ita ba kenan ƙarya ce ma na mata shine kenan kenan har in na rike ta kenan ƙarya ce na ma na mata sai me fatalaqaha طلقها ثلاثا sai ce na sake ki su uku kamar annabi ya ce mai wannan koda baka sai ta wata sahu sai shi ya fara cewa kazzabtu alaiha ya rasulullah in amsaktuha in dai har na rike ta to ai ƙarya ce ma na mata to na sake ta su uku qabla قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم kafin ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarce shi jika قال مالك imam malik ya ce قال ابن شهاب muhammadu bin musulun imam zuhuri ya ce فكانت تلك بعد سنة سنة المتلاعنين fakana sai kasance wannan kissa المتلاعنين ba'adu baya sunnatul mutana'ina ita ta zo akan sunnar duk wanda ya li'ani yadda ake yi. kenan wanda kissa da makaranta kenan wanda ruwa muka ce asalin li'ani ruwa ne wanda ta zo ruwaya ta warko ta uwaimir shi wannan ta biyu kuma ta hilal bin umayya hilal bin umayya shi kuma ruwaya shi sama-sama da ya wani abin ya afku da shi sai ya zo gurin sa'adu bin ubada sai yake cewa sa'adu bin ubada shin mutum ya samu matar shi da wani namiji kashe shi zai yi ku ku kashe shi kuma in ya bar shi ya kira shaidu hudu kan ya zo ai an kare to ya zai yi kere shi ma sai aka ji aka gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai aya ta sauko kenan malamai da suka yi shamku bainal hadisai ne muka ce da hadisin uwaimir da hadisin hilal bin umayya hadisai ne sahihai sun zo a sahihai ne duka kenan sai aka ce kissar ta abku ne akan hilal bin umayya hukuncin sai aya ta zo ko bayan wannan shi ma uwaimir bai san aya ta sauko ba sai aka ƙara yin waƙi a kan shi kenan sai kasance nan imam maliki ya ce imam zuhur ya ce fakanat tilka sai wannan ta kasance ba'adu bayan wannan sunatu mutala'inai ita ce sunna ta wanda su yi lu'ani kenan sai mu komo ina ne ake lu'ani ma za su tafa da min alhadis wa ma za su tafa da min ruwaya kenan da wannan ruwa ita ce sunnar lu'ani ko ine ne ya to a yane ake yi muka ce na farko ana lu'ani guri biyu sai mutum ya gani da ido ma ya kama matar tashi wa iyazu billahi ya gani matar shi da ido turmi da tabarya ya ganta kenan in ya ganta turmi da tabarya a ka'ida ina ne zaka yi shaidan mutum ake shaidan mutum ya yi kasar shi musulunci ya kare alfarmar ɗan adam da ko'ina shi shaida zina bakka cewa mutum ya yi shaida zina a zo a kama shi a mai haddi ko bulala ko wani abin da ko jiwa da ake wani sai da shaida mutum hudu kai ka gani sai ka kira daya biyu uku hudu sun gani kuma ganin ba gani ana kwance ba ba gani ana cikin bargo ba ba gani an rike daki ba sai an gani turmi da taɓarya wani wani zai wahala da wannan shaida kawo mutum gula da zai wahala sai dai mutum in shi ya kakan shi ai shi ko can sun ma'al suwa ya su kakan su kenan shi da ka'idai muka ce ne kai in ka gani sai ka liku mala yasin mala ibrahim mala wani mala mutum nawa hudu kuma wannan hudun sun gani tirmi da tabarya kalmul wadi fi maka halako kamar me ya kwalli da da tandin nan sai sun gani haka kenan in an ga wannan to shi ne ake zuwa awa mutum hajji in wannan shaida ba ta cika ba ba yadda za a wa mutum hajji kenan shi mutum da zai zo shaida ya ce matar shi ta yi zina inda ake la'ani wannan a shari'a sai inda ya ganta ne turmi da taɓarya kamar kisa hilal da ya ganta turmi da taɓarya ya ce shi kan ya samo shaidu hudu an ƙare kuma ya je ya bige wancan a ce shi zawa haddi ya zai aikata kenan sai hukunci musulunci zo shine ake li'ani kenan inda kace ka ganta tilmiya ta bare ita tace ƙarya ce baka gani ba kenan shine a shari'a aya ta sauko in an yi sai ai wannan li'ani tsine tsine ne nan taran tsuwa hudu da kuma kushin Allah a cika ta biyar amma dai na farko muka ce inda kaga ka kama ta eh kuma sai mata ka ba kowace ba kawai sai mata ka inda ka kama ta turmi ta barya na biyu kuma inda zargin ciki ya shiga kamar ciki kace ba naka ne amma dai kuma dai shi ma nan cikin wanda ake iya cewa naka ne kace ba naka ne ba kace wannan dan ba naka ne ba shi ma sai a ji ayi la'ani guri biya ke la'ani ko na farko inda ka kama ta turmi da tabarya na biyu ciki kace ba naka ne ba amma dai cikin kuma da zai iya zama cikinka na mama da su biya ai da kwai cikin da ba zai iya zama ta cikinka ba kila ka barta da tsarki ka yi tsari ta yi tsarki sai ka sai ta bara ɗaka baka zo ba kuma ka san kai ka barta bayan ta yi tsarki baka taɓe ta baka taye ka kuma ka zo ka isko ta da ciki ai wannan kai maka ba naka ne ba kenan wannan ba li'ani ana inda ake li'ani sai cikin da yake iya zama naka mu gane na ai da kwai cikin wanda bai iya zama naka kuma kuna tare da ita to ina ne ake li'ani na farko ta kama ta zina wa iyaz billahi tirmi da tabarya na biyu kuma ka kore ciki ka ce ba naka ne ba ita kuma ta ce mi ita ta ce ka kama ta zina ta ce ba ta yi ba yau suna ruwa abu da musu ta ce gwada tsaho ne suke ko kuma wani abu ne suke ko kuma ba a fara baka gamu ai ba ka ba tautin da taura a sharance ko wa iyaz billahi eh ka ce ta ita ce ita ba ta yi ba ba kama ni ba ko kuma ka ce ciki ba ba naka ne ba ita kuma ta ce naka ne ke ne a wannan gurin ne kadai ake li'ani muka ce kuma wannan li'ani shi yake kore ciki a shari'ar musulunci in mutum ya yi shi kenan an kore dan ba naka ne ba dna ina ma bai kore da a musulunci ba a yarda shi ba a musulunci wannan li'ani kawai ke kore ciki kenan muka ce kuma kenan wannan in ya abu kuma kadara gane wa iyazu billahi ya abu ko ka kama ta tilmi da tabaryai ko kuma kana kore ciki ba naka ba anan ne zai li'ani ko to muka ce li'ani ya ni zai shi rantsuwa wa zai fara shi namiji zai fara zai fara rantsuwa muka ce guda hudu aya tana ga makanta rantsuwa guda hudun ko muka ce malamai suka ce sai ya siffanta yadda ake ba kawai ba cewa zai na kama ta a shahadu billahi an nira aitu ha ta zini na rantse da Allah ni na ganta tana zina turmi da taɓarya ɗaya biyu uku hudu irin wannan rantsuwa tuwa kushin Allah azaba Allah wa iyazu billahi ce ta hau kaina in dai ban kama ta ba ban ganta ba tana zina turmi da taɓarya haka ne zai rantsuwa he ka siffanta abin ai eh sai ka siffanta ra'aitu ha na yo ka ganta tana zane ya ganta he ka siffanta abin malamai suka ce duk a cikin kuma he ka siffanta abin yanda na ganta tirmi da zabarya yo ai kama mutum biyu a kwance kama mutum biyu sun rihe daki kama mutum kaza ai ba ka ce wannan sai ka siffanta wannan kai so hudu a tabbiyar ka dora kushin Allah akan ka in ƙarya ka mata kai kai ne eh kai ne wa zai fare ana namiji zai fare ko to ka gama an ka gama ya zai kenan in ka gama kai namiji ka kare wani li'anin kenan a nan da ba kai ba wani li'anin in kai wani li'anin zai zama to hukumci waje uku ne zai akan ka zai kasance na farko ba a ma haddi ba li'anin nan kai namijin da ka zo kai ka kore a ma haddi da ba kai wani li'anin ba kenan za a ɗauko ka mata kazafi sai amani sai a ma bulala tamanin na karya da kamata amma ne da kai wannan li'ani kai ka kore haddin da zai hau kanka kuma na biyu in ɗa ne ka kore da ka yi wannan li'anin to ka kore ka ya wuta daga gurinka na uku kuma ita idan kai kai li'ani hukumci na uku dole ne ita sai a mata haddi in dai ba ita ma ta yi ba kenan ita ce ita ba ta yi ba to dole a mata haddi kenan shine wani rawan hal azab ina kenan ana tunkuɗe mata azabal haddi ka a mata ita ma ta yi kwatamcin wannan ita ma ta zo ta nutse so nawa so hudu ban yi ba ban yi ba ban yi ba annabiyar ta ce hushin Allah ya hau kaina in dai hal ƙarya nake nayi in ɗa ne ma ta rantse da Allah na rantse da Allah ashhadu wannan dan nashi ne ta ƙara dai na rantse da Allah na shaida wannan dan nashi ne sai ta yi so hudu anabiyar ta ce kushin Allah ya hau kaina in wannan dan ba nashi ne ko kuma in zai ce in dai har nayi zine kushin Allah ya hau kaina to daga nan an yi shi ya rantsa ta rantsa to daga nan in an yi wannan muka ce sai me kenan babu haddi a tsakanin su kowa ko bacin wannan daga nan an kare wannan li'anin ba sai ya ce ya saki ba kawai aure ya da su ba shi ba ita kuma taharim abadan har abada ko ba mace a duniya bai aure ta ba taharim abadan ne yi ya kore ci da ali dandan ya kore shi shi iya ya kore da gaiwanin shi ya kore eh ko ba te ba eh haddi za ba kuma ya kore da shi ya kore da kenan daga an yi wannan an kare ne ne taharim abadiyan ya shiga ko bai ci wannan babu haji garin ba to in ya fara ba yana kan gaskiya ya fara ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku kai ya ta hudu ci kai na bari a yana iya bari a cikin biyu ko kuwa iya laifi ya kare gida ko kuma ya kare mata mutunci ya yi ɗaya biyu da bai an ce ai a shari'a in an zo li'anin kan azi sai an zamna an musu wa'azi kamar yadda hilal bin umayya sai da aka mai wa'azi to ka sani fa azabar duniya ita ta yi sauki da azabar lahira gwanda abu ka tsaya anan amma bulala a wuce gurin da ka je ka dora kanka Allah ka ka Allah ka kaza kenan da maka ai abin sai an musu wa'azi an yi kaza an yi kaza to kila amai wazi amai wazi ko da yana kan gaske a kadara mana kan gaske shi yayi ɗaya yayi biyu sai ya tunanin dai wanda ya kare mata alkurma sai ya tsaya ci da ita to da ya zai yawa a nan sai a zare shi amai bulala na ya mata kazafi amma dai kuma ba'a babu taharim ba a raba su sai mai da matar shi shi sai amai bulala ko da akan gaske shi yake ya bi wani mutunci ne ya kare to kuma dai a ƙashe taka cewa dai kenan duk inda aka yi li'ani babu babu aure taharim abadan kuma li'ani ba a yin shi sai gaban alƙali ba kuwa ba zai shekure daki daga ayyukan rikici ya yi li'ani kai gaban alƙali yake kuma li'ani ba a yin shi sai ka gani ba a zargi ba ka yi bulaguro wani yama waya mata ka tana leke-leke ko kana gaza ka zo ka yi ta yi li'ani a zargi ba li'ani sai ka gani ka kama mun gane sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ubaidillah ya ce ya bani hadisi an malikin daga imam malik an anis rahmatullahi alaihi عن نافع daga nafi'e عن عبد الله بن عمر daga abdullahi dan umar أن رجلا wani mutum لا عن امرأة ya yi li'ani da matar shi امرأة في زمان رسول الله صلى الله عليه a وسلم zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan وانتف- shine wannan uwaimir
وانتفل من ولدها ya kore ɗanta ya ce ba nashi ne ba ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raba tsakankaninsu نعم جميل.
وأل بينهما وألحق الولد بم- بامرأته sai ya dangana ɗan ga matai kenan miki gane wannan kenan na farko an dangana an dangana dan da mamashi kuma an ce an raba fafaraka baina kuma kuma annabi ya raba tsakankaninsu kenan an yi taharim abadan ba aure tsakankaninsu kuma ɗa sai zama to ɗan ɗanta ne sai ya ce قال مالك imam malik ɗan anis rahmatullahi alaihi ya ce قال الله تبارك وتعالى to ga ayar da ta sauko ai can muka ce ce shi hilal bin umayya ayar ta sauko akan shi ko kuma shi ma uwaymir da yaje annabi ya ce mai an sauko qur'ani akan ku kenan ga ayar duka da ta yi bayani a cikin suratul nur ita ta bayanin wannan tsineniya da ake yi ko in kashe hima taka ko ka kaza ga tana sai ya ce me والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة kaga sai ce ma wallazina yarmuna azwajihim waɗanda suke zargin matansu ko kuma suke jifan matansu akan me akan sun yi zina ko kenan shine wallazina yarmuna azwajihim ko sai ce walam yakul lahum shuhada basu da shaidu illa anfusihim sai dai kawunansu ka ce ta yi a ƙa'ida in ka ce ta yi sai ka ka shaida nawa hudu kuma shaida hudun sun gani turmi da taɓarya kenan kaga wanda zai wahala kenan shi ne ce ma waɗanda suke jefan matarsu da matansu na aure da zina wala mai kulla mu shuhada kuma ba su da shaidodi illa an fi sikin sai dai kawunansu shi ne ya ganta turmi da taɓarya misali ko to ya za yi فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين shi ne ce fa shahadatu ahadim kenan shaida ɗayansu kenan rantsuwa kufu ɗin ga suna an kasu shaida ɗayansu shi namijin arba'u shahadatun billahi ya shaida so hudu ya yi rantsuwa so hudu ga Allah inna hula mina sadiki ne ce ni ina gaskiya na kama ta turmi da tabarya tana abu kenan shi ne na muka ce sai ya yi rantsuwa so hudu kuma ya siffanta abin kenan ashhadu anni ra'aituha tazini kalmar wadi fi makhala ya daga hannu ce na rantse da Allah na shaida ni na ganta tana zina turmi da tabarya wa iyaz billahi rantsuwa has ta wargogo ya sake yin ta biyu ta uku ta hudu kenan shine arba'u shahadatin billahi innahu la min sadiqin ce shi ya- ya ganta ya da gaskiya ya ganta to sai ta biyar والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين in yi hudun nan wal hamisatu sai rantsuwa ta biyar ita kuma ta biyar me anna la'anatullahi alaihi yace hushin Allah ya tabbata kan shi in kana min lakazibin in ƙarya yake mata wa iyazu billahi hushin Allah ya tabbata kan shi in dai ƙarya yake mata kenan shi yayi me ya gama ko kenan shi ya huda kai shi kenan shi da ya huda kai shi nan dalilin wani li'an dai in ciki ne ya kore da kuma ya kore a mai haddi kuma daga yanzu wannan taharim abada to sai a ce soke kenan shi ne waye da jiga waye da rau an hal'azaba an Kenan nan, shahada arba a waye da an har azaba ana kaɗe mata azaba ba ana azaba da ne ana kaɗe mata haddi kenan ita ana umba ta yi ba ita za a wani umba ta yi ba ita mi za mata haddi za mata ko to shi ne nan waye da an har azab ana ije mata ana kaɗe mata haddi kenan me zai kaɗe mata ba an mata haddi ba shi ne ita ma ta yi ne an ta shahada arba'a shahadatin billah ita ma ta zo ta yi shaida ta rantse da Allah su hudu innahu la minal kazibin na rantse ta yi na shaida na rantse da Allah ƙarya ce yake mini ni bai kama ni ba ban yi ba ita ma su hudu wal hamisa ta cika da rantsuwa ta biyar an na gadabar lahi alaiha hushin Allah ya tabbata kanta in ta kasance ƙarya take
dukkanin misali in ta kasance shi ne mai gaskiya ita mai karya hushin Allah ya tabbata a kanta kenan kaga yanzu abu yayi mai ita ta yi shi yayi kenan hukunci nawa zai hau na farko inda yaro an kaɗe shi ya zaune kawai kuma an kaɗe mai haddi kuma ta harim abadan da shi da ita babu aure ba sai ya ce ba na saki kawai daga an yi wannan ba sai an kalibai ce ta saku daga an kare ta yayi kawai sai shi kenan ta harim abada babu aure tsakanin sa abada mu gani ba yi li'ani da kai da mataka a ɗaki ba yi a cikin gida sai gaba shara tun da can ruwa ne a dabta ya farza har ba a tibi haje kaka zo da ita kenan kawai don kana rikici da mataka ba li'ani ko ba li'ani akan zargi don zargi ne kake ba gani ba kai ba li'ani inda imam malik amma da shafi'iya da ahmad da hanafiya sun ce hatta da'awar zina ana li'ani amma da almashhur inda malikiya in dai zargin ta ne kake ba li'ani sai kawai ta zo ta kama ta da ilimi da tabarya kan ka kashe du baka isko su ba alai da ake li'ani mun gane sai ya ce sai ya ce qala malik imam malik dan anas ya ce as-sunnatu indana a sunna a gurinmu nan madina garin manzo abinda yake sunna a gare mu akan li'ani anna al-mutala'inaini mutane guda biyu namiji da mata wanda suka yi li'ani guda biyu la yatanakahani abadan karin ko la ya talaka hali abada ba za su yi aure ba ha abada daga an kare li'an din nan taharim ne abadan tsakanin su ko ba mace a duniya ba zai aure ta ba ko ba namiji a duniya ba za ta aure shi ba shine la ya talaka hali abadan ba za su yi aure tsakankanin su ba ha abada sai kuma wa in akdhaba nafsahu In- julida al-hajja to je ka wa in wa in akdhaba nafsahu kun julida kuma daga baya ya karyatar da kai shi ya zai julida al-hajja sai a mai hulala ta hajji
wa ulhiqa bihi al-walad a maida mai ɗansa wa lam tarji ilayhi abada kuma ba za ta koma gare shi har abada ba yana nan wa in uku ziba na sahu juri da hadda kamar nan an yi li'ani ne ya zo ai ne ne an kare an rantse so gudun an yi ta biyar din ita ta yi shi yayi daga baya ta san dan adam sai ya ce kai kawai shi ne ai mutum ko ya yi ya ce kawai ƙarya ce mana mata ya gane kurashi kenan in ya gane kuren shi nan ya zai wani hukunci yake bisa nan in daga baya zo ce ƙarya ce mata kenan sai a tashi sai a mai bulala ta ƙazafi ne mata bulala ta bana kuma in akan ɗani aka yi abin sai a mai da mai ƙarshe ɗan da aka kore ga ta na karta a mai haji a mai da mai ɗanshi amma dai babu kumini da wani yana shaida ko da ya gane kunan shi baya in ya komo sai dai a mai haddin karyar da ya mai da kuma yaron da aka ce ba na shi ba a mai da mai amma dai ko ba za ba za su koma ba eh eh an kare sai zuci karya ke ba mu ɗauka li'ana akan yaro na ya zo ya kori yaron ya an kare da aka yi li'ani an yaro ya zama to dan koshi ko to an kare kwana biyu sai ba labari sai ai ƙarya ce na mata eh ƙarya ce na mata ban kama ta ko kuma ɗan da na ne to sai wadda wannan to ina hukunci gyara kenan shi ne imam malik ya ce in wanda ya zo kuma sai a kare a bulale shi a mai bulale hajji ke na ya mata karya kuma wannan dan a mai da amma dai ba zai iya ba zai mai dole ta ba kenan shi ne ya ce me sai karanta wa in aka zaba nafsahu idan ya karyatar da kai kenan bayan da adam sai ya karyatar da kai shi ce karya ce yake mata julida haddi sai abai bulala ta haddi bulala ta bani kenan yayi karya wa urhika bihil walad kuma a maido mai dana shi ne walam tarsha ilaihi abadan kuma ba za ta koma gurin shi ba har abada kenan ta halima abadan inna li'ami yana nan baya ce ba dan ya gane kurin shi abin da bai ta harim inna yana nan wa'ala hada sunna indana imam malik yace a bisa wannan ne muka isko sunna a gurinmu a madina garin manzo la shakka fiha wanda babu kofanto a cikin ta walal itlaq ko babu sabani yana kaga ne bace ba al'amuru indana yana yace wannan sunna ce wanda babu kofanto babu shakku kenan kuwa haka yake sai yace قال مالك إمام مالك دان أنس رحمة الله عليه يتي وإذا فارق الرجل امرأته إذا نمجي يرفض ما تشي فراقا بتا saki wanda firakan rabuwa wanda ba komai batal wanda saki uku ba komai to ليس له عليها فيه رجعة saki wanda babu komai a cikin shi ثم أنكر حملها kuma bayan ya mata saki uku wanda ba komai kuma sai inkarin cikin da yace ba nashi ne ba لعن لعنها sai je li'ani إذا كانت حاملة idan ta kasance mai ciki ce tsanin nan wane ne hoto wane ne nan iza fara ƙarashul imratu iza fara ƙarashul imratu idan mukomin hoto na masalai idan namiji mutum ya rabu da to firakan batan بت saki uku wanda kenan kartushi uku duka ya buga su to gane ya suke ya suke dago to sai ce laysa lahu alaihi raj'a kenan fasarta ma ne kenan sakin wanda babu komai a cikin shi ko to bayan ya suke ta saki uku kuma da ya suke ta tana da ciki mun gane mu da masalai ya suke ta saki uku wanda ba komai ko kuma tana da ciki sun mu ankar hamlaha sai daga ba sai zo ce ai cikin ma ba na wani ba bayan yayi ya suke ta yace ciki to ya zai imam imam malik ya ce la'anaha to ana sai je ayi li'ani kenan ana kenan zai gane ana li'ani ko da mace ka suke da tun da ya ce ciki ba nashi ne ba sai a ji a yi li'ani mu gane fana malamai suka ce ba wani da ya ne ko ne adn wannan a kore da fa ba ya rabe shi a musulunci an wanzu in aka yi rikici yanzu ko rabu da ita kace ciki ba naka ne ba a balik da ya za a yi adn to a musulunci babu adn kawai ɗaya li'ani kaɗai ke kore da a musulunci a kore ba ɗaya ce ba naka ne kawai li'ani adn wani bai kore da a musulunci malaman duka sai fata wannan to wannan wane ne muka ce Buga- wane ne ya yi mi ya suke ta saki da ya suke ta saki uku tana da mi sai kuma ce mi ciki ba nashi ne ba ko la'anaha anan li'ani zai mata ko to sai ce iza kanat hamilan wa amma ne sai sa ma ce iza kanat hamilan wa kana hamluhu yashbahu an yakuna minhu in ta kasance lokacin da ya sake ta tana da ciki cikin da zai iya kwatamtuwa ya zama nashi ai da kawai ciki wanda in ka saki mace kai san naka ne da ko kuma wanda a al'ada ma ka san ba naka ne ba misali eh a can baya ma ai muka ce li'ani da ake sai cikin da zai iya kasancewa naka ake li'ani Ji- ko da kana tare da mata cikin da zai iya kasancewa naka ba li'ani misali mutum muka buga misali a wancan muka ce ta yi tsarki tsarkin da baka sami da ita ba sai ka ta yi tabura ɗaka baka zo sai shekara guda sai ka zo ta ayu to ayu wannan ba cinka ne ba kenan wannan ba yi li'ani ba cinka ne ba kenan inda ake li'ani sai cikin da yake kwakiya ai iya cewa naka ne wanda ba a iya cewa naka ne ba a iya li'ani da shi ko ko misali ka aure ta sai ta ayu ƙasa da watan shi ƙasa da wata shida aƙalla muddatul hamlu wata shida ne a musulunci kenan ta ayu ƙasa da wata shida kenan shira shi ma ba mai li'ani kamar ta ayu a wata uku hudu biyar kenan ba bil alif tunda akalin mun ta hamdu kenan ba ba cikin gari ba kenan shi ne ce ma kenan sai in ya kasance wa kana ta hamilan wa kana hamlu ha shi ba an yakuna minu cikin da zai kasance ana iya kwatantawa nashi ne in za da atuhu idan ta yi kira ta ce nashi ne malam ya ati duna zalika min zaman a kuli bai zo ba cikin wani zamani allazi ya shiku bihi wanda ake kokwantar cikin ba nashi ne ba ai da zai zo a wani zamani wanda daga ai afirka zai an san ba cikin shi ne ba yana in ba cikin shi ne ba an ba iya yin lu'ani shi ne tafala ya rufu annahu min wanda ba za a gane ba cikin shi ne kala imam malik yace fa hadha al-amru indana wannan al'amari da muka hudi haka yace yake a gurin madina garin manzo wanda zai same tu min ahli ilmi kuma waɗanda na jimu abuta ilimi suna fadi a madina garin manzo sai mu sa alama daga nan to yanzu zan mutu ana sa alama khulasatul qawl wani hukunci muka hudu khulasatul qawl wani hukunci mu hudu hukunci ko kusa a karatun hukunci da muka hudu me me da shi akan li'al me li'al inda aka samu inda aka samu jayayya tsakanin miji da mata amma dai ana yin li'ali a guri nawa guri biyu na warko ne inda ya ganta tana zina amma dai sai ya kama ta tilmi da taɓarya inda labari ne ji a zargi ya ji ba a yi li'ali inda al-mashhur inda malikiya amma dai sauran mazahib suka ce a zargi ma ana yi alman dai mashhur inda malikiya a zargi ba a li'ali na biyu kuma yana na yake li'al inda ya zai kore ciki ta yi ciki ce ba ba na shi ne ba nan ma sai a yi ne a yi li'al ya ne ake li'ali muka ce kasa ake simi shi namiji yake fara rantsuwa so hudu ya rantse so hudu ko muka ce a gurin rantsuwai sai ya siffanta yadda ake yi a shahadu anni ra'aituha tazini kalmar wadda fi makala sai ya ce wallahi na shaida na kama ta tana yi turmi ta farya ya yi wannan tsuwa iyazu billahi so nawa so hudu kifana na biyar ya dora la'ana ta ubangiji a kan shi yana in yi wannan muka ce ita sai a yi sai a wayo kanta shi daga yayi wannan hajji ya samu kanshi in ɗani ya kore kuma ta halima abadan ya shiga sai a zo kanta in ba ta yi ba ita mata mulana in kuma ita ma ta yi irin wannan ta ce ita take da gaskiya kenan daga nan daga an ƙare wannan su wannan macen da namiji babu aure a gurinsu ha abada kuma shi inda ɗani aka yi wannan ɗan sai a tura shi gurin washi muka ce la'an ba a yi shi a ɗaki kai da matakka ba a yi shi a gida sai gaban alƙali mai shari'a ake yi don ta a saki shari'a haka nan kuma ba a yi shi akan zargi ko akan ciki ne sai cikin da yake iya zama naka mun gane kuma sai ka gani turmi da taɓarya duk wanda karatun zai gane kare hukumi kare al'urmar ɗan adam kare al'urmar ɗan adam kenan musulunci yana kare alfurmar dan adam duk abin da ya kote ya tuba gurin Allah tun da ai hadisi ta hilal ai haka cewa su adabin ubada in na kama su kai in zo in wani kai zo in kashe din guda hudu an kare in kashe shi a kashe ni ya za a yi sai wannan hukunce su kenan kaga ita shari'a ta musulunci da aka saki aka ce ana bulala tamanin wanda ya karya wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza duk ko wanda ya zana amai kaza amai kaza ai ba a sake ta haka ba duk ba shari'a mai wai kama kamar shi da zina eh shi da zina kan kondisiyon kin ya cika a wa mutum bulale ko a yi rashin ɗin da wahala da wani ko zamanin manzo Allah muka ce su ma iz ai shekaka shi da wata mata bai ta kakansa ba haka ne ba tun da kondishon in muka ce sai inda zaka yi shaida akan mutum ya yi zina ko mataka ko mai kai shaida ta yi zina a kama wannan shaida taka sai ka gansu turmi da taɓarya ka tsaya ka kira shaida ɗaya biyu uku hudu sun gani turmi da taɓarya a nan da ake mata shaida hukuncin ta yi zina a mata kula amma dai ko cikin borgo ka gansu ko a ɗaki a ne ka gansu ko mai ka gansu ba iya alƙali bai yi musu a shari'a musulunci haddin wani sai ka gansu turmi da taɓarya ka ka shaida guda hudu sun gansu ka ga wannan zai wahala to don wannan ya hukunci li'ani ya zo in wannan yau kana ba ka samu ba shaida nan guda hudu to a nan da ake li'ani ka zo ka yi rantsuwa hudu ka yi rantsuwa hudu ka cika ta biyar ita ma ta yi wala amma da wani abuwa ne wa iyazu billahi Allah ya kiyaye da wani arwaye ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma da aka zo aka mai tambaye da farko ya aka yi wa kai hal mas'ala annabi yake tambaye wa abaha ya aibanta ta saboda ba a san irin wannan tambaye tambayan abun bai wakana ba amma duk da wanda ke abubuwa ne wanda zai wakana sai hukunci sai yazo alqur'ani a cikin suratul nur subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka Allah ta yi sakin gaba da idan ya bi ta sallah